وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنوامنا الله سبحانه وتعالى وديا يا هتامو وانا مثلاتين البركة مسجد سبيل هداكت wanda yake wannan unguwa ta mayar amfas domin ci gaba da darasi na littafi na usulun salasa wa adillatuha wanda al'imam al'allama al-mujaddid sheikh muhammad bin abdullahab ya rubuta wanda wannan littafi littafi ne mai amfanin gaske wanda yake bangare na tauhidi da aqida mun ga farawan malam ya bude mana da basmala sannan kuma lo malam ya bude wannan littafin da muqaddima guda uku wanda mun ga muqaddima daya wanda malam ce ya kai dalibi ka san da cewa dole ne ka san wasu mas'aloli guda hudu mas'ala ta fara ilimi wanda ya bayani akan menene ilimi mas'ala ta uku ya ce al'amalu bihi aiki da wannan ilimi sannan kuma matsala ta uku ya ce addawa su ɗaya da kira su zuwa ga ilimi matsala ta hudu ya ce arrabi'a a sabu al'alafin da haƙuri a kan cutarwa da dama kuma malam ya riga ya bayyana maka shi ilimi shi ne ka san allah ka san manzan shi ka san addini shi bin adilla da dalilai to malam sai ya kawo dalili akan haka ya kawo suratul asr wanda a ƙarshen ta malam ya fito da wannan matsalolin sannan ma ya kawo magana imam shafi wanda take bayanin mahimmancin ita wannan sura suratul asr bayan shi kuma malam sai ya kawo maganar imam bukhari na buɗe babi da ya ce babin da yake magana akan al-ilmu qabla al-qawl wal amal wajibi ne a fara da ilimi kafin haɗa da aiki na ibada ko kuma na mu'amala kina wannan babu ilmu qabla al-qawl wal amal babu al-ilmu qabla al-qawl wal amal babun da yake magana akan za a fara da ilimi kafin magana ko hada ta ibada ko ta mu'amala idan kaga ilimi shine farkon abin da ake farawa da shi sai ma فقال الله وكتابك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك zuwa Allah ɗauki sarki ce ka sani cewa lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah sai Allah ce wasan su ne zambika sannan ka nema wa can ka za a fara ke na gana a nan sai aka fara da umarni da ilimi kafin umarni da aiki wa ba da wa'a kuma shi sama da imam bukhari ce ka bada abin ilimi قبل القول والعمل في الله رسول تركيا فارد إني كافر القول مغنى والعمل وكما أيكي wannan kenan a ƙarshen kamar ce da akwai wasu abiyar wanda imamu ibn qayyim ya yi bayani a kan abin da ya shafi matsala ta ilimi wanda mun karanta su mun ce insha Allah a wannan haɗuwa za mu bayyana ma'anarsu in yaso sai mu yi ɗoriya a darasin sabo insha Allah ibn qayyim a cikin nuriya shi yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi fi tarkib muttafiqan نص من القرآن أو, أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذاك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرئ متحذلق بسما- بسواهما إلا من الهذيان ابن القيم يكتوى والجهل داء قاتل جاهلتي تشوتاتي ميكشي متون ميكشي ومتون زوتيش دعوك يشي وشفاؤه ورك الجاهلتي أمراني أبا ديني قداد ولك وركي مكا دجاهلتي في التركيب متفقاني a jerantawa a haɗe suke ba sa cin karo da juna da juna na fara kenan ya ce na mai alkur'ani nassi na aya na cikin alkur'ani yana maganin jahilci aurin sunnatu ko kuma nassi na sunnan manzo Allah ta sama shi ma na maganin jahilci kaga ababen da guda biyu alkitabu wa sunna alkur'ani wal hadith su ne masu warkar jahilci wa tabibu dhalika al-alim ar-rabbani to likitan da zai warkar da kai daga da yake suna jahilci cuta ta jahilci shine al'alim malami wani malami arrabbani na gari na allah ke kawai da allah ke sarki bai na surat al'imran walakin kunu rabbani da bima kuntum tu'allimu na kitaba wa bima kuntum tadrusu ma allah ke sarki ce sanu dai za ku zamto malamai na gari rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitaba da abin da kasancewa kuna koyawa na littafi kuna koyarwa a wata qira'a ya ga kuntum ta'lamuna min kitabi da abin da kasance kuna karanta na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karanta kenan ilimi da tsakanin da Allah shi ke sa ka zanto malami na gaban kwallo ma ba to malamai kuma suna cewa al'alimin rabbani huwa man yurabbi annasa ala tuzari ulum qabla kibariya malamai suna cewa al'alimin rabbani alami malami da yake wa suna nagari na kwari na Allah shine wanda yake dora mutane akan ilimi na fari wanda suke bukata farkon farkon ilimi ilimin da yake zama tuwa tilas ya zarura wadda to ibn qayyim yake cewa wal ilmu aqsamun thalathun mala ilmi ya kasu gida uku bas baya da wani kaso na hudu mala hamar rabin baya da wani kaso na hudu wal haqqu zu tibyani gaskiya kuma a bayyana take ilmi na hari mala yace ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi ilmi da yake koya ma sifofin Allah yake koya maka ayyukan Allah وكذاك الأسماء والرحمن كما يقول ما سونا يا الله كده علم التوحيد وأن زي بين أمك صفوهم الله أيك الله دكما سونا يا الله هي ما مع نفسه كما يزمنا مك حج الله واجبي زي كما تأكيد وأنا علم نهارك علم نأكل نبي والأمر والنهي الذي وزنه دكما أمرني جهنم وأن الله يا الله أتيك كذا أمرني وأنا Allah ya ce ka bar kaza hannun wannan shi ne addinin Allah shi ne tare da niyan kunce kunce na fito da sauransu wajen za a mu yau mai ma'ani tsara sai kuma ilimi na sakamakon Allah a ranar kuma ya ranar kulkiyawa to ilimin da zai ba ka labari a kan abin da ya afko a ranar tashar kiyama na sakamako tunan wannan su ne ilimin muka guda uku ne ilimin kai da ya ishara a kansu والكل في القرآن والسنة التي ذكر وانا إلى مكافأة سنة القرآن ده سنون وانا سنة التي أتت عن المبعوث بالفرقان وانا تزود ده المنزل وسلم وانا أكتوروش ده القرآن وانا شيء للسنة فرقان والله نعم إلى الله ما قال امرؤ متحدث باب ونمتن وانا يكي لقيف باكي وانا يوهتو وتمغنى bisiwahu ma da abin da ba alkur'ani ya zo ba ba sunna ta zo ba illa da yahdani ya ramto magana shi yana da cikin magana ta shaci faɗi magana ta hauka da harbi to kaga wannan abiyat Allah ya sa maka bayyana su saboda fa'idodin da gare su da ma'anonin da gare su insha Allah radda Allah ya sa mutum ya mallaki sharhi eh bibiyo ina abiyat ko kuma ya yi za zuwa ga menene ta ilmi kai kiran wannan mun gama muqaddima ta farko ko da malam ya to yanzu za mu shiga cikin muqaddima ta biyu wanda a ƙarshen ta ne darasi na fari zai fara da inda Allah tabaraka ta'ala malam yake cewa wannan muqaddima ta biyu kenan malam ya yi muqaddima guda uku domin ya fara maka karatun menene usulul salasa muqaddima ta biyu malam yace ayyuhal rahimakallah kuma kowace muqaddima ya bude ta da addu'a kaga wadda ta riga ta gabata ma ya bude ta da addu'a ilam rahimakallah yajibu alaina ta'allum arba'i masail ko to wannan ma ga tan zai bude ta da wata muqaddima malai yace i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumi hadhihi al-masail hadhihi al-thalath masail والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاءه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأسان فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إزاد لشيء كده آية تسكي مغانا أكنا وانا فرقم مقدمة كده تجي مالك سوى اعلم يا كي باوة وكما يا كي طالبي وانا تجكرنك وانا لتافع واضح اعلم رحمك الله كثني ألا يجيك أنك كسمي وانا أبن ذي جاء مكة amma sai ya zo da jumla a yasar aziya ya maka addu'a malamai suke cewa in ka zo irin wannan gurin ka ɗauki wani ladabi ɗalibin da kake kura ka masu dole sai ka dinga tausasa mishi idan malami a littafi in zai yi rubutu sai ya yi maka addu'a to ina ga kana da wani ɗalibi kai ko in ya yi ƙoƙarin yi mishi addu'a in za a koya mishi yi mishi addu'a Allah muku albarka da makamanta haka shi yasa malamai suke cewa bai kamata ba a samu malamin yana zagi ko makamantan haka ko yana da kasawa bakin gogoro wata lallai kai dan adam da zaka iya yin zuciya amma ita kokari ko da ka yi zuciya ya zanto ba wa wanda ya fito daga bakinka ko daga aikin ka sai alkhairi hada ta'ala rahimakallah da san Allah madaukakin sarki ya ji kanka annahu yajibu ala kulli muslim wa muslima lalle wajibi ne akan kowane musulmi da musulma kowane musulmi namiji da kuma musulma mace kenan wajibi ne akan kowa namiji ko mace ta'allumi hadhihi al-masala wajibi ne a san wannan mas'alolin hadhihi salat ta'allumi hadhihi salat wajibi ne a san wa'annan mas'alolin masaila guda uku nan da akwai taqdim ma haqqu at-ta'khir تعلم هذه المسائل الثلاثة كما تعتقوا لما يقدم ثلاث أكم مسائل وتمس قدام يقنن أكثر لك تعلم هذه الثلاث مسائل واجبي أكم مسم وإن مسألون بداء bayan wa'ancan matsalolin guda hudu wanda mun riga mun gansu ta fara ilimi ta biyu aiki da ilimi ta uku kira zuwa ga ilimi ta hudu haƙuri akan wahalhalun da za ka samu a kan aiki da ilimi da kyau da zama ilimi da kuma da'awa da neman ilimi to wannan ka tsari wata martaba ce to yanzu kuma ga wata martaba kuma hanzo ita kuma a nafsun mawdu'in da zai samu yake magana a kan tauhidi wannan martaba shi yasa ya muqaddima a kansa yace mala yace yajibu ala kulli muslimin wa muslima wajibina akan kowane musulmi namiji ko mace ta'allumi hadhihi thalath masail ya san wannan matsalolin guda uku bayan ya san su da shi ke nan walla amalu bihinna baitin ya san su kuma ya aiki da su wannan matsalolin guda uku wanda dukkaninsu sun shahi babu na tauhidi na aqida kuma dukkaninsu tsagoran tauhidi ne da tushe na aqida wadda matsala ta fara kaga wajibi na asar kuma daman da abin da Allah wajibta wa musulmi namiji Allah ya wajibta musulmi musulma mace eh inda dalili ya zo ya keɓance namiji ko kuma ya keɓance mace waba mala yake cewa al'ula matsala ta fara an Allah khalaqana lalle mu san da cewa Allah madaukakin sarki khalaqana ya halicce mu ba wanda yake yin kai dan haka in tauhidin ka ya tsaya akan la khaliqa illallah an ce ma mai ma'anar la ilaha illallah in tauhidin ka ya tsaya akan la khaliqa illallah wala raziqa illallah wala mumita illallah wala muhyi illallah dukkanin arna sun yarda da babu wanda yake halitta ta Allah sai dai sun sha bamban wajen haddace Allah sai dai sun sha bamban wajen haƙƙin Allah amma dukkanin suna cewa ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن لا تكبر سواية عن تسمي daga sai ya ce Allah amma kuma wajen ibada na ake samu matsala wajen ikrarin tauhidi na ake samu matsala wajen asma tauhidi na asma wa sifat na ake samu matsala ke shi ta an tauhidin mutum ya tsaya daya la khaliqa illa Allah wa la raziqa illa Allah har yanzu ana buƙatar yayi karatun tauhidi yayi karatun aqida Allah ya tabbata bala ya ce an Allah halakana ka san da cewa lalle Allah maɗaukin sarki ya halice mu dukkanin bayi da ka sani a duniya nan wanda kake gani da wanda baka iya gani dukkanin su halitta Allah shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce hada khalqullah wannan halitta Allah ce duk abin da kake gani halitta Allah ce wa razaqana baitin ya halice mu kuma yana arzika mu da abinci da abin sha da ruwa da dukkan ni'imomi annallaha khalaqana wa razaqana lalle Allah mauki sarki ya halice mu kuma yana arzika mu kuma ya arzika mu da rayuwa ma karan kanta babu wanda ba arzikin Allah yake ci ba amma da ya halice mu ya arzika mu ya halice mu saboda wata manufa shin ka taba tsaya kai tunanin me yasa Allah ya dace ka me yasa Allah ya yake arzika ka yake baka abinci ka cika sha shine ma yake so ka mai da hankali mala yace walam yatrukna hamal amma ma da ya dace mu da yake arzika mu bai bar mu ba haka nan karazu hamalan haka nan karazu bai wahi bai bar mu bal da ya halicce mu ya arzika mu sai da ya turo mana wanda za su shiryar da mu zuwa ga haƙƙin shi ibada kahinta tauhidi Allah maɗauki sarki ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut tabbas mun turo a kowace al'umma mun turo musu manzo wannan manzon yana kiran su zuwa ga sabbar bautar dagutu su bauta wa Allah an ya'budu Allah ku bauta wa Allah wajitani ba fagot ku nisanci bauta wani allah kowace al'umma allah ya tura wata mazo wannan kiran yake haɗa wa in min ummatin illa khala fiha nabi ba wata al'umma sai manzo ya ya bushe mata ya huce ya zo a cikin ta yana musu gargadi akan su yi rukun tafi malai ce walam yatrukna hamala bai bar mu ba haka nan karazu bal arsala ilaina rasula bari ya turo mana manzo wannan bal lil idraf bal harf min huruf al idraf me ma'ana harf min huruf al idraf ana cikin magana sai a kawo kwakwalwarka zuwa ga wata magana ta mu dawo mu fahimci bal a cikin siyagar da walam yatrukna hamala bai bar mu ba karazibi to yanzu ana so a kaɗo hankalinka kan sabuwar magana bal arsala ilaina rasul bari ba ya turo mana manzo bugu da ƙari kawai da bahaushe yana magana ya ce bugu da ƙari ya turo mana manzo wadda gina harafin ya daga cikin harufin idira bal arsala ilaina rasula bari ya turo mana manzo wannan al'umma shine manzon da Allah ɗauke sarki ya turo mana shi ya zama ɗauke sarki ce Muhammadun Rasulullah Muhammadu wanda kuka san shi kuka san abana shi dan Abdullahi manzon ne na Allah Allah bal arsala ilayna rasulan tabbas ya turo mana manzo faman ata'ahu wanda yawa wannan manzon da Allah madaukin sarki ya turo mana dakhala aljanna zai shiga aljanna wa man asahu wanda ya saba mishi dakhala an-nara zai shiga wuta wanda yawa manzon da Allah madaukin sarki ya turo mana wanda ya mishi biyayya to dan aljanna wanda kuma ya saba mishi dan wuta kenan faman ata'ahu wanda yi wa manzan da Allah ya turo mana wanda ya mishi biyayya dakhala aljanna ya shiga aljanna kan aljanna wa man asahu wanda ya saba manzan da Allah ya turo mana dakhala nara dan wuta kaga wannan shine fasu biyayya ga manzan da Allah ba ko sai ke turo mana aljanna saba wannan manzan da Allah ya turo mana wuta Allah ke sai mana ya ce wani dalili dalili a kan haka ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah maɗaukin sarki inna arsalna ilaikum rasula lallai tabbas mun turo muku manzo wani manzo aka turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum yana mai shaida akan ku ranar tashar kiyama manzo sama zai shaida akan al'ummar shi wa kaifa idza ji'na من كل أمة من شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا زامزو كان من شهيدا أكون ونا الأمة ترى الأمة كون النبت يوات شهيدا قم تو مزال السلام زي نمتو شاهدا عليكم من شهيدا أكون كوني نعنكم مش بيئيا إنكم أكون سابا إنا من شهيدا أكون سابا جبكم هذا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما يندم كتورا وفرعون manzo shine annabi Musa amma fir'auna sai saba wa annabi Musa fa ata fir'auna rasul fir'auna sai saba wa manzon da aka turo shi sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da azaba wadah to menene mahallin shahid kenan yanda Allah madaukakin sarki ya turo ma ya turo ma wannan al'umman manzo ya turo ma annabi yanda Allah mauki sake ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'aun a matsayin manzo Fir'aun ya saba Allah ya halaka shi to a cikin wannan al'ummar ma dukkanin mutumin da ya saba ma manzo Allah Allah sai ya halaka shi kamar yanda halaka Fir'aun wannan shi ne kawai hujja da malami kuma da akwai dalili karara akan wannan mas'ala wadda da akwai dalili karara akan wannan mas'ala wadda shine hadisi manzo Allah sai ke cewa نعم حديث ما زال سمك تشوا حديث ما زال سمك تشوا إن أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى lalle tabbas dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki ya kyamaci shiga aljanna sai sahabai suka ce wani ne zai kyamaci shiga aljanna ya ce bai san shiga aljanna sai manzon Allah su ya ce man afa'ani da khalal janna dukkanin mutumin da ya mun biyayya to ya shiga aljanna dan aljanna ya wa man asani faqad aba wanda ya saba mun ya kyamaci shiga aljanna wadah ina wannan muqaddima muqaddima ce mai muhimmancin gaske ta ga manuha ta fara ta halitta da yake suna mutane bayi Allah ya halicci bayi da wata manuha da a bayyana mana manuhar insha Allah nan da lokaci shine bauta ma Allah za mu ga zuwa ga manoma idan shi ne malarce wannan matsalar da malarce wajibi ne a san su guda uku wannan kafarin kenan malarce annan Allah halakana lalle Allah ɗauke sarki ya halice mu wa razaqana kuma ya arzuka mu wa lam yatrukna hamalan bai bar mu ba haka nan karaji bal arsala ilaina rasula bari ma dai ya turo mana manzo wannan manzon da Allah ɗauke sarki turo mana kuma na afa دخل الجنة وانده يمشي بيئة لياشقى الجنة ومن أعطاه دخل النار وانده يتابع مشي أموتا واضح سيما يأتي دليل أكان هكا فتر ألم أكي سركي إنا أرسلنا إليكم رسولا تبس من تورمكم الزور شاهدا عليكم هنا من الشيدة أكان أيكم كو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فوين لم كتورا وفرعون منزور النبي موسى أما فرعون sai sabawa annabi Musa sai Allah ya halaka shi to kuma in kuka sabawa annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya halaka hada wannan shine abin da mana ya kawo hujja da shi daga cikin dalilan da suke nuna wannan matsalar shi ne Allah ɗauke sarki da ya halicci bayi ya halicce su don ya jaraba su don ya jaraba su tabaraka da zai biya da zuwa ko huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ɗauke sarki shi ne wanda ya halicci rayuwa da mutuwa liyabluwakum dai ya jaraba ku ayyukum ahsanu amala wa yayin kikkiawan aiki idan jarabawa haka Allah mawakin sarki ke cewa a fahatistum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna tunanin mun halice ku abatan dan wasa haka nan karazube wa annakum ilayna la turja'un ba ku zuwa zuwa gare mu ayahtabu insanu an yutraka suda shin mutum yana so a shi haka nan karazube babu shari'a babu ibada babu umarni bayan yi a wannan suna da cikin dalilai na wannan matsala almihim da akwai dalilai da dama wanda muka yi ishara a gare su ya fi ishara na matsala ta biyu mana yake cewa matsala ta biyu wanda ba daga cikin matsalolin nan guda uku wanda ba da ce dole ne an san su matsala ta biyu mana yake cewa an astaniya أن الله لا يرضى أن يشرك أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ملكة الثانية مسألة تبيو للي أن الله للي أن ملكين سلكي لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته ألا ملكين سلكي بيا يبدأ a gwamaya shi a yi mishi shirka da wani a cikin ibada shi kowa yi wani allah bai yarda ba ka hada shi da wani a cikin ibada shi ka yi mishi shirka yani ka yi wa ka bauta wa wani kamar yadda kake bauta wa allah ko lokacin da kake bauta allah ka gwamaya wani a cikin ibada shi ko kuma ma bakka bauta allah sai wani allah duka allah bai yarda ba a bauta wa wani أن الله للي ألف في تركي لا يرضى باش تبا يرضى أن يشرك معه أحد بي تبا يرضى أحقا شد وني أتكين في عبادتي أتكين عبادتي كان الشركة الله باية تبا يرضى الله باية يرضى مشركي باية يرضى شركة باية يرضى عبادة دا أكوي شركة أتكين دا ثم باية يرضى دا وندا أكي شركة لشي إن دي دا تنشي كود إن ونشي كود يرضى شي ماذا wannan kiran shi wannan wanda za a gwama ya shi da Allah wajen ibada ma da ya ce na malakul mukarram babu ko da mala'ika ne makusanci la malakul mukarram wanda za a gwama ya a cikin ibada za a gwama ya shi da Allah ko da mala'ika ne makusanci kawai mala'ika jibril wanda Allah ke sarki a gurare da dama in ya ce mala'ika sai ya ƙara keɓance shi don a nuna mahimmanci shi da zai shi kuma shi kaɗai aka faddala da turo alfa'ari to ko da mala'ika jibril Allah maɗaukin sarki bai yarda ba a haɗa shi shi ne wala nabiyyin musa ko kuma wani annabi wanda aka turo ko da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halitta maka gwana ya shi a cikin haƙƙin Allah ne ibada to idan a cikin mala'iku wanda ya yi fadala da daraja mala'ika jibril bayanai ta baka haka shi da Allah wajen ibada a cikin mutane wanda ya yi fadala da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi bayanai ta baka haka shi da Allah ibada wani wali ne ko shehi yake da dama wani duki ne yake da dama wani gunki wani icce ne yake da dama wata laya ko guri take da dama wani boka wani malam boka yake da dama kowaye barantana aljanna musamman aljannan fasikai inda aljani musulmi na garin kwarar da zai taɓa yarda ba ka yi shirka ko ya zaka shirka kiran fasiki da shaidan ka zane kiran kaga ba Allah bayya ya zara shirka bayya so a yi shirka ayoyi da dama a ro'ar su zo a kan nisantar da wanda ya shirka Allah maɗaukin sarki ce wa da ƙarfi wahiyar ilaika wa ilal da zai min ƙablika لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أنا أوكي سركي يتي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمك وحي أما وإن سكي قبانك وحي أكن سوى إن ذاك الشركة duk da Allah manzo Allah san ba zai taba yin shirka hasa wa kalla amma an kirayi manzo Allah inda shine jakaba na zama wannan to an haɗe mishi haka to kai ka shiga tete ba dan shi ake khitabi ba dan bayani ba inda ma al'umma ake kallo da in asharakta inda za ka yi shirka da ya haɓa ɓanna amalu da aikin ka ya lalata ko da tafi da mai kafin da ka fitar cikin talaba wanda hasha wa kalla ba za ta mai shirka an haɗa haka ne don kai karamin ƙwaro ka san da in ka yi shirka ba kai ba wata Allah ke innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu duk wanda ya shirka Allah ya haramta mishi shiga aljanna ba ko mishi wuta wannan ayar kadai wallahi bakan dam ya ce akan mushriki in kai shirka Allah ya haramta maka shiga aljanna ka mutu akan ta sai in ka tuba ka musulunta da ranka baka je ba gargara shi amma in dai mutum ya shirka an haramta mishi aljanna musiba ka kare wa Allah bai yarda da ba shirka ko haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in mutum ya mutu yana shirka Allah ba shi gafarta mashi amma dillahin da ka zo in dai ba shirka bane ba in Allah ya ga dama yana iya gafarta maka amma mutum ya mutu yana shirka ko da abin da yake renawa ne kai daidai gurgurdan kai shirka da daidai gurgurdan kuda Allah maɗaukin sarki ba shi gafarta to ba za ka je ka yanka da sunan ya rakarka ya ilu da sunan wani aljani da sunan wata aljana da sunan doguwa a ce ka yi yanka ka nemo zakara shekararre mai harce ka nemo zakara kurci-kurci ka nemo bakin zakara ka nemo bakin na akuya wallahi in kana ganin wasu ababen yi ka yi kuka a sa laya a ɗar mai akuya a sa mata a bakinta a tsanke da ranta wani ɗan tsubu wanda da gawar cikin ɗan tsubu da ya sai ya tuba yake ba da wani labari sai dalilin da ya sa ya tuba wani gida ne ne mai kudi aka kai su za su yi wani magani aka kawo maraƙe sabo mai rai kwari fit aka ɗarme shi aka kawo musu allurai dubbinai sai su dinga karanta yasin da wasu abalansu kowace allura a karanta mata ya a cika mamaki fari ne sai da ya koma faɗi dindin yi jajjawo idan shi jajjawo yana ta hawa daga an karanta allura a cakawa maraƙin ana karanta a cakawa maraƙin sai da yake hawa da yake gari kuma da aka ƙare ba na aka tsaya ba da ran shi aka ɗauka aka tashi a rami aka binne ta yi ya jima yana ganin maraƙin ɗaurin shi wannan rishin imanin da kaga wani a bata laya wani a bashi laya ko a bata laya akan ta je sabuwar gawa ta sa wannan laya ta dinki kawo shi imani wani a yi rubutu da jinin haida shirka karara faicin mulhaƙar ba alƙo'an Allah ke gina Allah bai yarda da ya shirka kuma ba shi ya yi wa mashirki Allah ke shi na ma'amala ce la malakul muqarrabun babu mala'ika babu mala'ika wanda yake makusanci shi ma Allah bai zama a gwama ya shi a ibada shi ko kuma annabi wanda aka turo kaddara manzo Allah sallam ko shi Allah ma ake sarki bai zama wani ya tafi zuwa gurin manzo Allah sallam yake cewa ma sha Allah wa shi abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa manzo Allah ya ce aj'alta lillahi niddan shin ka tana da zanto kishi Allah manzo Allah ya tsawata mishi kenan bai halitta ba haƙƙin Allah ka ɗauka ka ba wa wani Allah duk mun ba kusancin shi na Allah haƙƙin Allah na Allah ne dole ka kiyaye haƙƙin Allah shi ne harkon wajibi shi ne harkon abin da ake so ka haƙƙaƙa shi ya sa mazala sama da ya tura ma'az bin jabal zuwa ga yamma ya ce wani ya kun awwala masu ɗin ilayi shahata Allah in halla wa ɗanni rasulullah ka kiraye su zuwa ga ce dawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah haƙƙin manzon Allah biyayya da rukun amsa shari'a da wurin shi da makamanta haka haƙƙin Allah bautawa Allah shi ma annabin rahma babban sa'ada shi babban jin daɗin shi gan shi yana cikin bauta Allah shi yasa a gurare dama Allah ya siffanta shi da wa annahu lamma qama abduhu yad'uhu kamiya kuma alayhi bala alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba rububiyya Allah yake siffanta shi da shi ita ce babban makama babbar daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan nukta nukta ce mai muhimmancin gaske annabawa lalle Allah dauke sarki la yarda ba shi yarda ko kuma bayya yarda an yushraka ma'ahu ahadun agwama ya shi da wani waje fi ibadati a wajen ibadashi la malakun muqarrabun ba mala'ika makusanci kamar mala'ika jibrilu ba Allah bai yarda ba agwama ya shi a wajen ibada wala nabi musa ko kuma annabi wanda aka turo kenan annabiyu shine wanda aka yi mishi aka yi mishi wahayi amma ba a mace shi ba da isar al-rasul shi kuma wanda aka mace shi da isar to in aka ce annabiyu al-mursal shine wanda aka aiko kina ya zamto manzo ko والدليل دليل أكان كما لا يكتشف قوله تعالى وحضر الله في الزكي وأن المساجد لله ولا تدعو مع الله أحدا لن يتبس المساجد guraren ibada sallah masallatayya lillahi mulki ne na Allah ka Allah kada ake kebanta da ibada a cikin su fala ta da umma Allah ya hada kada ku kiyari tare da Allah wannan Allah wannan a masallatayya da dukkanin gurin da ba masallaci ba shi yasa kalma ta al-masajid wasu malamai mafi yawa sun fassara shi da masallatayya ake nufi ko wasu kuma wanda sun ce al-masajid guraren ibada dukkanin ban kasa manzara sun yi ce waje ila siyar ardu masjidan wa tahura kasa ga waki da an sanya ta guri ne na tsarki da kuma guri ne na ibada to gabaki daya wannan kasar kada ka saki ka bauta wa wani Allah a cikin ta in har kana su ka bauta wa wani Allah je ka wata kasar da ba Allah ba sarki ba ya halatta in ka samu baka yi samu ka samu wannan fasara ta biyu a fasara ta uku annal masajid lillahi malamai suka ce al masajid shine a'ba'is sujud gabbai na sujjada wanda manzo sai ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ni in yi sujjada akan gabbai guda bakwai shine goshi da hanci shi yasa gaba ɗaya ce in kai sujjada akan goshi kadai babu hanci ka rage in kai sujjada akan hanci kadai faranta bayyana ruwa kamar wanda ya sujjada ne akan goshi kadai wanda ga dama mutane suna wannan kuskuren kenan goshi da hanci gaba ɗaya sai kuma tafufukan hannaye sai kuma gwiwa sai kuma wannan saman yan yatsu wannan gabai guda bakwai ke wani suka ce wannan bayanai ta baka sarrafa ga wannan allah wanda yau da dama da akwai wasu dalilin girmamawa dalilin girmama sarki na gargajiya ko dalilin girmama uwaye ko dalilin girmama malamai ko shehunai sai ga mutane suna kaiwa har zuwa ga su babban musiba ce Allah ce Allah akan su yi sujjada ga wani Allah kuma suna yi subhanallah a ga wannan babban musiba ce kenan ayyan makana wannan ayar tana daukan duk wata nau'i na shirka haramun ne fala tad'u ma Allah ahada kada ko rayu wani tare da Allah me yasa nan aka sa fala ta dubu ba ce fala ta abudu ma Allah ahada saboda a nuna ma ibada addu'a kira ibada neman taimako neman agaji addu'a ibada ce wanda ma da zai kara wani tafsiri zai kara wani bayani akan mecece addu'a wadda kenan ibada ce in ka yi wa wani Allah ka yi shirka da akwai hadisi wanda ya zo karara na wanda yake ingantacce ne na annaman mai bashi manzara ke ta addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada shi yasa addu'a ta kasance kala biyu du'a wa masala du'a wa ibada addu'a ta ibada tsantsa shi ne dukkanin addu'o'in da aka shar'anta maka na kan azkar kan salloli duka addu'a ce ta ibada sannan kuma hallo addu'a wa matsala addu'a ta roƙo wanda za ka dinga roƙon Allah ba ni gafara Allah ba ni arziki wannan du'a wa matsala ƙarin bayani zai zo akan du'a wa bada da ba du'a wa matsala kenan kaga wannan mai matsala na take nuna ma Allah bai yarda da shirka ba shi kuma duk abin da Allah bai yarda da shi ba haramun ne kafirci duk abin da Allah yake kyamata Allah ya haramta shi to barantana ita kuma shirka kafirci ne tsantsa Allah ke da sauran da daidai da suka zo na tabbatar da wannan matsalar insha Allah wasu dalilan za su bayyana gare mu saboda lokacin insha Allah za mu je zuwa ga mas'ala ta uku malaci as-salisa mas'ala ta uku as-salisa anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu ولو كان أقرب قريبه والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ملائكة شوى الثالثة مسألة أكو كاغا مسألة هاري ملائكة مكا دولي كي تنتنتني الله مدفن تركي da ya halice ka yake arzika ka ba haka nan kara banza ba ya halice ka yana da manuha ka bauta mishi ya turo maka manzo ko matsala ta biyu ka san da cewa Allah bai yarda da abin shirka ba to bai tun kayi imani da Allah kana bauta mai shi kaɗai ko kayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma do ka nisanci shirka to ga wata musiba ba a so a zanka a ciki ga wata kanna ba a so a zanka a ciki shi ne ma da ce asalisa mas'ala ta uku anna man ata ar-rasul da ya tabbas wanda yayi wa manzon Allah biyayya wa wahada Allah kuma ya ta Allah shi kadai ya kiyaye tauhidi ya kiyaye aqida ya kiyaye haƙin Allah da ibada da imani la yajuzu lahu bai halitta ba a gare shi muwalatu man hadda Allah ya jikunci lamarin wanda yake fito na fito da Allah kafiri arnikin wa rasulahu kuma yake fito na fito da manzon shi bai kamata ba a ganshi yana jibintar lamarin kafiri yana jibintar lamarin mushirki mushirki ya yi nan kai kayan bai kamata ba a gan kana jibintar lamarin shi kana goya mashi baya kana ɗirme mashi bindi a cikin abin da yake na shirka kana goya mashi baya bai kamata ba a gan ka wannan mushirkin bayan kaje mana yasa han mushirki mai zuwa gurin boka han mushirki mai yin shirka da gurin malamin tsubbu wanda bokaye ne da aka tona masu asiri ya suka sa rigan malamai da kunne na naji wani malamin tsubbu yake cewa kai in ka ce za ka tsaya da tsubbutar rubutun sha me za ka ce dole ya ka je ka ɗauko ka dinga ka ɗauko sirrice-sirrice ka kulla alaƙa da aljanu a rubutun sha me za ka ce ta ƙananan almajirai da kunya na ji wani yana alfahari da to kaga irin wannan yaushe za ka tsaya da masu zuwa gurinsu ha kuma wani yau mishirkai arna ɗan balo ne ɗan filim ne mawaƙa ne bai kamata ba a ji kana jibinta lamari har kana zagin musulmi ɗan uwanka wanda yake kan tawarinki kana hoto na hoto kuna faɗa subhanallah da 'yan kokowa mashirkai masu yin shirka wadanda suke sa layu wannan shirka ce babar inan ita kokowa a asali dan uwa halakta a tana da asali a addinin musulunci ta shi balo asali addinin balo ba ta kai ba kokowa asali a addinin musulunci amma menene matsalar ba kokowa shirka da ake da tsari da haɗin ga gwadawa kiran tsara ana sa laya da sauransu wannan shi ne babban maza shirin shirkar da ake ake amma a asalin kokowa kamar wasa na a kiyaye na dubuka na musulunci kyakkyawa ce wani ya taɓa wa mazala sun sama wani kafin ya taɓa mazala rihal a kan su yi kokowa in ya kada shi zai yi imani kagan kuma mazala ta sami kada shi kinan kaga kokowa batta da matsala tana da asali musara'a amma me yi matsalar ta wannan shirkar da ke da kai a ciki wadda sannan kuma lo da tsiraici da ake bayyanawa wannan shi ne matsalar in za su bari wallahi za mu shajja'a in za ka bar wannan abu ka bar shirka amma ɗan kokowa ba muka shirka wani haka jiya cewa duka alhamdulillah wani abin da za ka iya saurara kana iya jin wasu daga cikinsu wanda sun ɗauki masu mushrikan sun tiba da ƙasa su kuma ba su da laya ko ɗaya ko addu'a suke da karatun Qur'ani amma wani ya kira doguwa ya kira aljani kaza kuma kaga an ɗauke shi an tiba shi da ƙasa kina alhamdulillah da akwai masu tauhidi a cikinsu kuma alhamdulillah wannan wa'azin da faɗakarwar shi yake yake yi tasiri a kansu da kuma wanda za ka ba laya ba komai ƙarfin bala'i ne ya ɗauka ya ciba shi da kasa kuma shi wancan ya kira ya doguwa ya kira aljani ya sa laya kaza ya yi jan ido an sa shi shirka an ci kuɗin shi amma ya je ya yi aikin banza shi ya sa wallahi ya maka sihiri wallahi baya tasiri sai da izinin Allah duk abin da za ka yi wallahi in Allah bai kadar samu wallahi ba ya tafi nawa mutane sun je sun yi sihiri akan a yi ma bikansa sihiri ko a yi ma hullarsu ko a yi ma bikansa sihiri su je su jarabawa kuma su kasa ci wani kuma bai yi ba sihirin komai ya yi tawakkal ya tsaya ya yi karatu ya je ci nawa shi yasa duk mutumin da yake da da wai wani sihiri yana tasiri a kan kashi wallahi yana cikin mushkila sihiri ba ya tasiri sai in Allah ya ga dama in Allah ya karanta ba abu ba ya samu ka wallah ba ya samu ka sai kai kawo in ba haka ba babban shahir malamai suke cewa malaman ahlus sunna da suka fara wa'azi suka fara lafiya sai suka fara kira zuwa ga tauhidi da mushrikai da arnawa na da wanda su da gaske suke ba wannan ba ɗan damfara na yanzu makaryata suka fito suka fara wa'azi suka ce shirka ce bid'a ce babu abin da ya same su ya ƙara lafiya da mutunci da daraja ko tsoratarwa ce da ƙarya da yaudar na'am lalle da akwai sihiri amma ba ya tasiri sai da izinin Allah shine abin da ake so ka haƙaƙa daga inda ka samu rauni a zuciyarka wani ya ce maka ka amma magani ko amma magani ka samu rauni a zuciyarka to wallahi ka tafi tsakaninka da kai da Allah shedan ne yake zuga wani ya zo ya dinga baka wannan rudin kana samun wannan raunin shi shedan ka biya shi ya sa maka zafin iman raunin imani da yaƙini ga Allah maɗaukinsu sai sa sirri ba shi tasiri sai in Allah ya karanta wa ma hum bi dari da bihi min ahadin illa bi idhnillah Allah ya ce wannan masu yin sirrin nan ba su isa ba su cutar da mutum da shi sai in Allah ya karanta shi yasa wallahi ka daddada imaninka kada ka ji tsoron kowa ka yi tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki ka tashi da alkar ka kiyaye ka jaddada imanin ka babu abin da zai same ka in ba haka ba inda yana yi inda yana tasiri ba tare da kaddara Allah ba da sun gama da da'awa ta tauhidi da sun gama da da'awa ta tauhidi Allah ke kinan kada mutum ya samu rauni akan haka wannan ka haka wannan misali yake bada kinan matsalar kokowa wannan shirkar da ake a ciki wannan ɗaura layin da ake a ciki wannan kiran wani allah da ake a ciki wannan shirkar da ake a ciki shine matsalar da kuma bayyana tsaraici da kuma rashin tsaida lokacin sallah ya daga manya da tijawa suna bibiya amma ana lokacin sallah alhamdulillah da akwai wanda ake ba da labari na gari na kwarai a kansu ana cikin sun tashi sun je sun sallah kaga wannan abu ne da ke mai kyau kenan wa'azi na da amfani banna ko bata gushe ba gabaki ɗaya ta rage rage wata kuma ake tunani insha Allah ake so Allah taimaka Allah ya alkhairi Allah nuna mana radda masu riko da addini za su rike wannan matsayin a sa dan kokowa sa wando dogo har zuwa gwiwa da sa riga a rihe cinya kuma halwa a haramta yin sihiri da dabo kawai yanzu yanda ake hana su shan magani da kwaya ko to a hana yin sihiri da dabo gabaki da kuma halwa lokacin sallah ya tsina shi addinin musulunci bai haramta kawai kaga ko ba da addinin musulunci bai ce maka bai ta haramun ce amma me aka sa maka a kiyaye dokokin shari'a kada a yi caci da ita kada a hudu tsiraici wani zai iya ce maka ai wannan hudu tsiraici amma ne ya sa wando na da yake suna na dogo amma kuma hannu wandon dogo yana bayyana al'aurar shi yana gudu tukun tukun tukun ta kwanan ma matsala sannan kuma hannu kada a yi a lokacin sallah kada a yi a cikin titi a cikin unguwa ana bige tsahin mutane da yara a kiyaye da dubbukanta ba matsala ba ne jami'o'i na musulunci da dama ana yin balo ana sawa balo amma ana kiyaye da dubuka ana kiyaye da dubuka na musulunci to irin shi ake so ba laifi bane ba motsa jiki ba laifi bane ba wasa na motsa jiki ko a jin musulunci baya so wannan wasan ya zamto ka saba ma Allah a cikin shi ya sa malamai suke cewa mafi yawan wasanni na motsa jiki suna shiga ƙarshen wa a yi dole masu min kowace domin riba sosai ku shirya makafirai da mashirikai abin da ya tsara na da yake suna riba sosai tanadi na dawakai wanda a da su ne abin yaki ko wa min riba sosai wa a yi dole masu min kowa da kuma na ƙarfi malamai suke cewa babban abu ƙarfi na gangan jiki ta hanyar riyada motsa jiki na wasanni na motsa jiki ba laifi bane ba amma a kiyaye dokokin shari'a Allah taimaka Allah ya masa to kenan bayanin da ya kai mu zuwa ga haka shine muwalat in mushriki da kafin da rana bayanan ta ka dinga amma fa ba shi yake nuna cewa ka ki mishi adalci ba shi yake nuna cewa ba ka ki kiyaye haƙƙin shi in yana da haƙƙi akan ka dole ka bashi haƙƙin shi ba halatta baka zage shi ba halatta baka wulakanta shi ba halatta baka ci zarafin shi kawai a al'amarin addini da kuma dini kuma wajeji addinin ku naku ne na wani ne ba ni ba ku al'amarin addini amma a mu'amala kasuwanci ka cuce shi abadan yahudanci su a gurin yahudawa duk mutumin da ba ya yahudi ba ne ba duke shi halaka shi yasa suka kirkiro tsari na banki suke yin riba suke cin kudaden mutane to amma addinin mutunci babu wani dole ka kiyaye haƙƙin mutum shi yasa ayar nan wala ta kullu khairu min khasima asalin sababin sababin tabbata wani musulmi ne ya cuci wani ga yahudi sai ya zo ya kawo hujja da ƙarya da sauransu sai mu Allah mu ɗauki sarki ya sabko wannan ayar wala ta kullu khairu min khasima man haƙinci kada ka zamanto mai husuma a gare shi kada ka zamanto mai goyon shi ba in kaga bai musulunci adalci gare shi game da lamarin addini aƙida ta ce mana hajjina ya tafarki na na wani kai ma rike na ka bani ba ka a sha'anin addini da duk wata mu'amala da take da alaka da addini kamar idi da sauransu amma a abin da ya shahi mu'amala zan maka adalci addini ya musulunci ya umarce ni da yin adalci Allah ce maka kinan annan laha annan man ata'a rasula lalle tabbas wanda yi wa manzon Allah ta sama biyayya ووحد الله كما يكأيت الله لا يجوز له موالاة من حاد الله بل تبع غريشي يجب أن تلمر وان يكي فتونا فتود الله من حاد الله ذهب إلى حد والله إلى حد ياته إزواج وان جيه ينا فتونا فتود الله ورسوله كوكم وان يكي فتونا فتود مرزيش كنا وان مشركين كافر أرنب أعيجي شوان لنا شركة da duk wani abin da ya shahi mu'amala shi ta shirka da ko ta kafas Allah ke walau kana aqraba qarib ko da ya kasance mafi kusancin kusanci a gare ka kai ko da ya kasance ma'aifin ka annabi ibrahim ma'aifi shi cewa wa in qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun annabi ibrahim ya ce ma ma'aifin shi da al'umma shi ce na barranta da abin da kuke bautawa ba na ba akan abin da kuke bautawa na barranta ba na ba in lam yufassara zan bauta wa wanda ya ɗaki halitta ta Allah ɗaukin sarki sai inda wasu hadin tabbas zai shiga da sai Allah ya ce wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqli sai Allah ya sanya wannan kalmar mai wanzuwa ce mai tabbatuwa a zuriya Annabi Ibrahim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da cikin zuriya Annabi Ibrahim shine kalma ta la ilaha illallah kafin cewa bautan wani Allah da tabbata a bautan Allah ɗaukin sarki wanda a cikin innani bara'u mimma ta'budun la ilaha an kore duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah in da zai fatsara ne sai wanda ya kage halitta ta illa Allah sai Allah shi kadai zan bauta baba shine ma da ce wa dalili dalili akan haka qauluhu ta'ala fadar Allah madaukin sarki la tajidu qauman ba za ka taɓa samun ba mutane wannan mutanen yu'minuna billahi sun yi imani da Allah haƙiƙanin imani da Allah واليوم الآخر كما سن إيماني دلالة تاشع القيامة حقيقة إيماني دلالة القيامة يوادون من حاد الله سنة سن وند سكي هتونا هتونا الله مأوكين سلكي وند سكي بيجر تيما أمرنا الله سكي كافر تيما الله سكي شركة الله مأوكين سلكي ولا كتبسام الزبا سنة سنس ورسوله كما وند سكي هتونا هتونا من ذا الله سنة ولا كتبسام بمومني من إيماني نقر نقري yana son makiyin Allah yana son makiyin Allah makiyin mazan Allah to samari masu son Cristiano da Messi da Ronaldinho da Maradona ha ga sunan sunayen da nama da Mbappe ko ɗan yau ha ga sunan da Messi ha ana son kuma ba zo subhanallah kaga da akwai matsala da mawaka arnawa da kuma yan flip da yan da akwai kuma wanda shi cutar siyasa ce ta kama shi kaga yana son kunjan un kunjan un yake kuma na kuriya yana son putin yana son shugaban china ba san ba sunan shi yana shan shugaban kaza ga wasu donald trump ga macron duk da ba a samu wanda zai so macron saboda kafirki shi ya mutu karara amma su sauran munafukai munafukai ne a ɓoye shi ma kuma munafuki ne to kafirki shi ya bayyana abu a dawa karara to kaga ina da masu san masu cutar siyasa har ma wani kaga yana iya gayawa wani shugaban musulmi shugaban ƙasar shi yana iya gaya mashi magana ya zage shi ya kafurta shi akan shugaban kuriya ko shugaban rasha shugaban ƙasar musulmi haka kafurta malami wallah da akwai wanda malami zai kafurta ce har na banza ga mutane wanda suke tsayawa a kan gaba sun gani da akwai wanda malamin zaga suna gaya magana ta kafurta dalilin arna so wasan barudin arna ke Allah ke kaga wannan ba za ka taɓa samun ba mutumin da kawo mutanen da yi umaru billahi sun iman da Allah walamin akhir da kuma ranar tashi alƙiyama yuwaduna man hada Allah suna son yuwaduna almawadda shine so da yake sanya har abin da ya shafi bangare da ya yuwaduna man hada Allah suna son wanda suke hoto na hoto da Allah madaukakin sarki ko da kuma manzon shi walau kanu aba'ahum wa'in wanda suke hoto na hoto da Allah da wannan Allah ko da sun kasance ma'aikansu ne za su baranda da su akan wannan aikin su aw abna'ahum ko kuma ƴaƴansu ne aw ikwanahum ko kuma ƴan uwansu ne na jini aw ashiratahum ko kuma danginsu ne ga babban misali annabi Ibrahim wanda uswa ne annabi Ibrahim summa auhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim wa aka yi wa manzarasan wahayi a kan yabi ta farkin annabi ibrahim su kaza kenan wannan da musashi ne kuduwa ce kyakkyawa annabi ibrahim kuma ga umarni ga hanyar ɗanyi a kan kada mutum a sami shi yana wannan ula'ika wa'inda za ka ga sun barranta da duk wani mushirki ko kafin arne wanda yake hoto na hoto da allah wanda za ka sun baranta ula'ika kataba fi qulubihim al-iman wa innam sune wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta imani a cikin zuciyarsu kenan ya tabbatar da imani a zuciyarsu kuma ya sanya musu san imani walakin Allah habbaba ilaykum imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan wa innam sune wanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu san imani ya kawata musu imani ya sanya musu kin kafirci Allah ce ba ulaika katama fi qulubihim imana wa ayyadahum bi ruhin kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare su na karfin imani wa ayyadahum Allah madaukakin sarki ya karfafe su bi ruhin minhu da wani ruhi na karfin imani daga gare su Allah taimaka na da hukaci الوقت إن شاء الله من أي دفع منا ويدخلهم كما قاتا كما فصل تاشا قياما ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ألم أكي سيكي زي سنياسو الجنة ران تاشا قياما جنات با الجنة إيوا جنات الجنة إيوا ألا زي سنياسو تجري من تحتها الأنهار وعند قورما تنا غدانا دا قسنتا خالدين فيها ذات دوما أتكين الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda Allah sun bauta mishi wada kenan yarda Allah a wajen haƙƙaka tauhidi a wajen nisantar mushrikai ulaika hizbullah kai wa'annan sune rindina ta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ulaika hizbullah wa'annan sune rindina na Allah madaukakin sarki ala inna hizbullah hum fi hizb saurawa ku ji lalle rindinar Allah madaukakin sarki sune masu rabauta a duniya da lahira wanda ayoyi da dama irin wannan ma'anar sun zo daga ciki a cikin suratul tauba ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu آباءكم أو وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان يقوم من كذا كركي وهايونكم ko ɗan uwanku ko da ku rike su auliya a masoya in istahabbu al-kufr ala iman in sun so kafirci da shirka akan imani wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum zalimun duk wanda ya jibanci lamarin kafirai to yana daga cikin azzalimai Allah kenan هذا ما أوتي سركي في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا قوم من كذا كركي عدوي وعدوكم مكيانا ده مكيانكم مشركي كافري أرنا كذا كركيسوا أولياء مسويا أغريكم تلقون إليهم بالمودة كلنا جيفا مسو صنكم كنا تنسوا كلنا جيفا مكو سوء كلنا جيفا مسو سوء alhali sun kafance mini sun kafance ma'azari mutum kafa wannan matsala matsala ce mai girman gaske shi ya sa dukkanin ɗaliban da aka tsora su akan wannan matsala tabbas za ka gansu a kan hakida shi sa wannan risala tare da cewa yani ana raina ta wallahi da akwai darussuka masu yasu girman gaske a cikinta da akwai bayani akan afaran akida kaga a mukaddima muke mun ga mukaddima ta fara mun ga mukaddima ta biyu kuma kowace mukaddima ya cancanci a mai da ta littafin da zama kai yanzu mukaddima ta biyu ce karshen ta insha Allah a darasi na gaba za mu ga mukaddima ta uku insha Allah wanda ita mukaddima ta uku abu ɗaya ne yake so ya bayyana maka shine Allah ya halicce ka ne don ka bauta mishi kuma Allah ya maka umarni babban abin da Allah ya umarce ka da shi shine tauhidi Allah ya hana ka da abu babban abin da Allah ya hana ka shine shirka insha Allah wannan shi ne karshen abin da ya tsara a gare mu a wannan karatu da insha Allah abin da muka faɗi daidai Allah sa shi ne zan hada tun abin da muka yi kuskure Allah ka fata mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk